الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أبي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ja takwas ga watan rayyar mil'afir shekara ta 1441 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba muna sura ta 23 suratul mu'minun mun kuma darasi guda uku za mu tashi darasi na hudu aya ta 62 muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da muka ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
Allah madaukakin sarki yake wala nukallibu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa rai wani aiki sai abin da za ta iya duk abin da kaji Allah madaukakin sarki yayi umarni cewa ba wa yayi to zai iya ya ce yayi salloli biyar a rana ya san zai iya ne ya ce yayi azumin wato wata guda ya san zai iya domin Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin kanka to duk abin da ya dora ma ya san za ka iya shi zai ce la nukallibu nafsan illa wusa ba ma dora wa rai abinda wato ba za ka iya ba kaga Allah ya dora ma abinda ba za ka iya ba ai in ka kalle shi zai ga wato mutta ce ta zalunci Allah kuma bai sufanci da zalunci ba inna Allah la yuzlimu mithqala zarra baya yi koda daidai kudi da kwayan zarra yanzu sallah da ya dora wa mutum ta farin la yake in ba za ka iya sai ba ka yi a wato malam sai ya kawo ma mai alali ya kawo ma wato matakai guda hudu ka yi da ziyamin ko kuma wato bistinari idan kuma ba za ka yi yawa sai ka zo ka yi a zaune idan ba za ka yi yawa shi ma ka yi a cikin gidi idan ba za ka yi yawa har akan tikun ka sai ka yi haka shine illa wuta idan ba za ka iya kaza ba yi kaza Allah baya dora ma abin da zai wahalar da kai ya wujin daga ka baya dora ma saboda haka duk wani abu in ka ga mutum yana shan wahala a addini to ko shakka babu bai sani bane amma kana da mafita kala kala cewa idan kaza bai samu ba a yi kaza idan kaza bai samu ba a yi kaza an ba ka hanyoyi daban-daban to shine la nukallibu nafsan illa wus'aha har aka yi matakin da in ma mutum ba zai iya wato yin sallar a zaunan ba aka ce yayi a kwance idan ba zai iya tashi ba kawai amma yana ji aka ce yayi a zuciya duk wannan sauki ne na addinin musulunci da Allah madaukakin sarki ya dora mana to sai yake walade na kitabu a tare da mu kuma akwai wani littafi da ya tiko bil haqq wanda yake hulki da gaskiya shi wannan littafin duk abin da kaji ya faɗa gaskiya ne babu zancen ba wai wato wani sakatare aka ajiye rubutawa ba cewa idan ko ka bata ya loda ma da yafuka ko shakka babu shi wannan littafin duk abin da ka gani a jikinsa mala'iku ne suke rubuta shi waɗanda wato ba sa saba wa Allah madaukakin sarki ba kuma ruwansu da kai zuwa yanda biya kaza bane wannan da zaka ce gaba suke da kai to saboda haka ko kuma wasu ma da suka ce kitabun yantiqu bil haqq shine wato lawhul mahfuz amma dai ko shakka babu magana ta farko ta fi girma cewa kitabun yantiqu bil haqq shine littafin da ake rubutawa kowa ayyukansa فكل إنسان ألزم ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا yace ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba to wannan littafin shi shi kuma littafin ko shakka babu duk abin da ya faɗa gaskiya ne domin idan kai dinayin sai a nuna ma abun a bidiyo ko wanda ka gani cewa kai tabbas kai ne kai kaza to shine yake bil haqq shi ne wanda yake gaya mana ai wato yanzu gobe da haƙƙi a nake jabul amal Allah ya ce wa hum la yuzlamuna ba kuma za a zalunce su ba ai la yuqazuna min alkhairi shay'an ba za a tauye wa dan adam alherin sa ko da da kwayan zarra ba sannan kuma abin da yi na sharri shi ma ba za a tauye masa ba wa matsayi a duk da cewa ita ne su ne bubbuka Allah yana afuwa a kan wani zai je da ne bubbuka ba yawa sai Allah ya ce ka san kai mun kaza kai kaza kai kaza ce na yi wa ubangiji ce to na raba ma a duniya a fili a duniya yanzu ma na raba ma a fili da kana yarewa amma ayyuka alkhairi duk kankanta da Allah ba zai goge ma shi ba amma na kai ruku Allah zai iya goge mutum domin adalci ne to shi ne abin da malamai suke faɗa cewa wa hum la yuzlamuna ba za a tauye ma aiki alkhairi ba amma na laifi ko wanda ba gangan suke cewa Allah ba in ya ga dama sai kankare maka to sai Allah yake bal qulubu bari wannan magana zukatan su ma fi gamratin suna cikin halaka shine fi gamratin ai gamratin wa dalala suna cikin rabbana da kuma fata min hada ta ai min hada ai wato min hada alquran alladhi anzalahu ala rasul suna cikin rabbana da fata gabarin wannan littafin da aka saukar wa manzo shine annabi alaihi salatu wasalam to banda rabbanuwa da suke da qur'ani ko kana yake walau ma'amalun min duni zalika suna da wasu mugayen ayyukan banda waɗannan shine shirka kamar da Abdullahi da Abbas yake faɗa yake shirka ake ne bayan an yi magana zanubai masu yawa kuma a ce akwai wani laifin ba yake da shirka ake to shine wa lahum a'malun min duni zalik hum laha amiluna ko shakka babu suna aikata wannan abubuwan ai la budda an ya'maluha babu makawa sai sun aikata wannan ayyuka to sannan kuma sun aikata wannan ayyukan la ba halata sai a rubuta musu ba ko ya rubuta musu zunubi me yasa bi ta hinka alaihim al'azab domin azaba ta tabbata akan to shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake nufi cewa hum laha amilun suna da wasu ayyukan da wanda za su yi su nan gaba na laifi sai Allah yake حتى إذا أخذنا مفرطيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنفسون
نعم مستكبرين به سامرا تهجرون Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihi har sai mun darki wato masu hannu da jinin cikin mawadatan sai mun damke su bil azabi da azaba idza hum yaj'alun ai in ba kuma da ba a can baya su aka ta bayanin suke ga takardar suke da kai su wannan mala'u aka ta bayanin abubuwan su sai Allah ya ce har sai mun damke masu kudin cikin su mawadatan cikin su bil azabi da azaba idza hum yaj'alun sai ka ji suna raki suna ihu ai yasrukuna suna ɗaga murya Allah yake zai ce da su la taji arul yawma kada ku rika ɗaga murya yau la taji arul yau kada ku rika ɗaga murya innakum minna la tansarun ba wanda zai kwace ku a wajen mu idan Allah ya danki mutum mutum ai ba wanda zai kwace shi ne abin da yake bada can wa zarni wal mukabbirina ulil na'mati wa majilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima a wannan can wato cikin suratul mujammil kenan ko ka koma suratul daud da Allah yake cewa kama halakna min qablihim min qarni wala daw wala tahina mana duk da tuwaki sannan kuma to shine ko wato za ka ji abu yau kada ku rika wani rashi a yau din nan innakum minna la tunsaru dan ba wanda zai taimake ku a wajen ai la yujirukum ahadun mimma allabikum ba wanda zai tsare ku dangane da abin da zai fada muku na azaba sawa'un wato ja'antum aw sakantum kun daga murya ne ko kun yi shiru Allah ba wace sarki ba zai gane ku ba ai la ba'ida wala mana wala waza babu mafaka ko daya to sai Allah ya ce kad kanat ayati tutla alaikum ayoyin mu sun kasance ana karanta muku fa kuntum ala aqabikum tankisun amma tankisun bi ma'ana tanqalibun amma sai kuka rika zuriya wuya da kafafuwan ku da jikin ku gaba ɗaya kuna jiya kuna barin gurin cewa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam zai zo yayi wa'azi ai da an kira zai ce a ina su wasu da lokacinsa ai idza du'aytum abaitum wa idza dulitum imtanatum idan aka kira ku sai ku ji idan aka neme ku kuma nan ma sai ku ki zuwa shine inda Allah yake bada a surat al-gajir zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-'aliyyi al-kabir irin haka ne wato jahilin yadda yake idza du'iya Allah wahdahu idan kira Allah shi kadai kafartum sai ku yi kafirci ku yi butulci wa in yushrak bihi tu'minu amma in shirka ce zai ku imani da wannan in Allah yake bal hukmu lillahi alayhi kabir lalle hukunci ya tabbata ga Allah madaukakin sarki madaukaki wanda yake kuma alkabiru babba to sai Allah yake mustakbiri nabi kuna masu girman kai da shi shi ne damiri shi ne malamai suka karu juna ne bihi malamai suka ta magana akan me ake nufi da mustakbiri na bihi wasu suka ce akai maganganu guda uku cewa kuna yin girman kai ga barin zuwa ɗakin Allah maɗaukacin sarki. Saboda suna jin wani ɗan gari ne, magana ta farko kenan, cewa haramin Makka. Saboda suna ganin wato ai sun suka jira shi wace sun masa komai sun gaba komai su. Abu na farko kenan magana ta biyu kuma aka ce bihi mustaqbili na biyu kuna yin girman kai ga barin da shi ne alƙur'ani. Suna yin girman kai ga barin alƙur'ani idan an kira su. sannan magana ta uku kuma da ba da suka yi a kai shi ne suke cewa wato shi abin da za su cewa qur'ani girman kai sun ce waƙoƙi ne a cikin sa sannan kuma waƙa a wato sihiri ne bokan sannan kuma da tsafi to sannan magana ta uku aka ce mustaqbili nabiyyi saliran mustaqbili nabiyyi yani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna yi wa annabi alaihi salatu wa salam girman kai ganin cewa wasu suna cewa ai a gaban su ya taso alhali da sun su ce waɗan maganganu masu kyau a kansa amma yanzu ce waɗan maganganu waɗanda suke munana waɗanda wato a kunnuwa ba za su ji su ba to wayannan maganganun gaba ɗaya su ma'anin mutaƙani ba kowanne kowanne daga ciki sun mutunce masa sun kafurce masa ai kaga can kafurce wa wato ɗauke wa ka'aba harami wuta ai abin da suka yi gaba ɗaya Allah ya gaya mana a ji an tuba shi kayan hajji وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وجاهد في سبيل الله ولكو haka a ja'altum siqayatul haji wai saboda suna zuwa su kawo abinci da abin sha su bawa alhajai shi ke ganin duk wanda zai zo wani addini a bayan gefe domin su bayan gida ɗakin ka abin ma ga wani aiki su dai ko su ba ke dace imani da Allah ba wa ibaratul masjidil haram shine da wani abubuwan da suke yi wato na wato zuwa su gyara masallaci mai albarma ita kaba sannan kuma su shayar da al'adai yanzu wannan ya yi daidai kamar amana billahi wal yawmil akhir zai yi daidai da wanda ya imani da Allah da ranar lahira sannan kuma yi jihadi baya jin tsoron kowa sai Allah Allah madaukakin sarki yake la yastawi ko da dai ba za su zama daidai ba duk abin da mutum zai idan bai yi imani da Allah ba ba ruwan Allah da aikinsa sai yi jarawa kadina ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba'an mansura Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan ba to shine mustaqbili da bihi samira samiran kuna masu togewa kai kuna ci gaba da wasu kace masdar ne samiran wato shine wato da daddare kuna faɗa maganganu kala kala domin samir a larabci shine wani abokin hira amma da daddare samira abokiyar hira ta dare a larabci abin da yake nufi kenan in dai an gawo shi da sinin sai ya ga mai bari wa biwa yana iddati sagira ismuha samira ko lailuha qawila wajhuha nadifa to wannan kalmar yayin amfani da ita cewa ida abu da zai ce kiran maji samira saboda yadda za ta zo ka dawo ka rika dauke ba cewa yadda za ka tana tare da kai to ko shakka babu wannan samiran zai dau ma'anonin biyu ko dai mutakabbiri da bihi samiran sun toge akai sun ci gaba da girman kansu ba ta zuwa ɗakin kawa sun sun kishi imani da Allah madaukakin sarki ta zuwa suna kaura cewa ɗakin Allah da ibada ta ƙwarai ko kuma kamilan da daddare su huturu akwai kira'ar da ta zo da wannan su huturu da kuna faɗa baƙaƙen maganganu shi ne wancan kalmomin cewa boka ne wanda ya zo da dawar mai sihiri ne tsari ne kalmomi kala kala to shi ne su huturu shi ne musamman da bihi samiran ta hajjuru sai Allah ya biya أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Allah madaukakin sarki yace afalan yadabbaru alqawla kin ba ka tadabburi shine mutum ya rika tunani yayin da ake biyawa kafin ma a fassara ana biya alqur'ani ka rika tunanin wannan ayar ga wani sako take dauke da shi ka rika tunanin wani abu yanzu ake so a faɗa dangane da wannan ayar su ne da ba za su rika tunani ba kuma larabawa ne duk abin da ake biyawa da yaran su ake biyawa ba ta yin tadabburin maganar da ake faɗa am ja'ahum ma lam yati aba'ahum al-awwali ko kuma am ja'ahum aiban bari wannan da ke ja'ahum abin da ya zo musu yanzu ya zo musu ne ma lam yati aba'ahum al-awwali wa irin abin da ya zo wa iyayen su ba ko kuma suna yin taurin kai ne ga wannan alqur'anin ko saboda kawai abin da ya zo musu yanzu bai zo wa iyayen su na baya ba wannan dalilin ne yasa suke wa alqur'ani taurin kai amma daga jin wato abin da yazo da ni sun san cewa babu zancen shi ba ba ƙarya a cikin sa am lam ya'rifu rasulahu ko kuma manzon su ne ba sani ba wanda Allah ya ga mana a bakara alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu yadda kafiran zamanin annabi alaihi salatu wasalam suka san yanzu da yawan musulmin yanzu ba san annabi ba Allah da yawa domin za su ba bayanin su ko kuma annabi alaihi salatu wasalam ga yadda yake yi bayani amanar da abubuwa kala kala da kansu za su faɗa to saboda haka shine Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa am lam ya'rifu rasulahu saboda ni balarabe yana da wata ɗabi'a in dai ya faɗa to sai ya san in an awu shine za a ga kamar da wani lokacin aka je yayi aka fatattaka mutum kawai je mutum ya tsinci dan yaka ya ce wannan na kansa ana tsibirin nazir lokacin da aka fita jihadi ya yi uhudu aka yi mafata mata aka yi mara kasa kasa mutulatin nan da aka yi ai ta ka gane da aka yi amma uwarsa na zuwa ta kalli ɗan yaɗa ta ce wannan ɗan uwanta shi ne maganar da ake kai wata nan nima ya taɓa gaya wasu mata gwaran mata yanzu a kan namiji namiji za a ga sai ya je ya biyo takalmi na yaro in ba ya sa'a ba sai ya mai da shi sau uku amma uwarsa ta tafi kasuwa ita kadai zai ga kaji daidai kafar to mata sun dan bi mu kwatantawa a wannan bangaren za ga sun bi sani amma da yawan mu yanzu kamar da wani malami ne yake faɗa inda za a zo kowa ya zo a sa yara yan ce kana ta ɗan shekara uku a koyi su gaba ɗaya a fito da kafafuwan a ce ka zo na kafa ɗan kaza da gwargwado kuwa Allah kawai a ce nuna kafa ɗansa a nan to su za ka ga wannan har ilmul kafa suke ne bayan wai sanin mutane ma mutum ya daka sawo kawai sai a kirawo mai ilmul kafa ya zo ya duba ya ce nan gurin wani ne zuna Allah kawai daga nan yanzu shi za ga a wannan lokacin suna ana kama mutum a ce ya buɗe inda a kafa ne ya tafi daga nan ya tafi har Lagos su za su iya bin sawo a ce nan yayi amma yanzu kai ka je ka ji wannan tunani ƴaƴan ka biyar tsakani da Allah ka zo waye sai san shi in an out to akwai irin wannan abubuwan da yawa waɗanda wato yana da kyau mu ƙara kula da kasu gaskiya mu ƙara kula to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa am lam ya'rifu rasulahu ai abahum la ya'rifuna muhammadan wa sidiqihi wa amanatihi shin ba za annabi alaihi salatu wasalam ba san gaskiyar sa ba za amana ta ba wasu ya nafi hillati na sha'a biha fihi da kiyaye wasu da ya tashi a cikin su sun san cewa yadda yake afa yaqdiruna ala inkari zalika wal mubahati fihi kawai ko ko suna yin haka ne dan inkari a garin haka kawai shi za Ja'far bin Abi Talib yake cewa Najashi sarkin Hawaja ayyuhal malik inna allaha ba'atha bina rasulan la na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu yace na arifu kai ka sani cewa ya kai sarki aka jabar da bin da ya wa sarkin hawaja asmatul najayi yake cewa Allah madaukakin sarki ya turo mana da wani manzo wanda mun san nasabar da mun san gaskiyar da mun san amanar sa haka suka faɗa annabi alaihi salatu wasalam baya gurin a lokacin haka shi ma mujira ibn shuba ya gaya wa na'ibin sarkin kisra lokacin da za a mubarara yake cewa da shi ya gaya masa wannan kalmomin ya ce Allah ya turo mana wani wanzu da mun san nasabarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa sannan haka Abu Sufyan ya gaya wa wato sarkin Rom sarkin Italy a wannan lokacin Iraqi yace lokacin da ya mata tambaya yake me za ka faɗa lokacin ba Abu Sufyan bai musulunta ba yace ya ya sufofin da yake shine claiming annabi sannan ya yake gaya mana sufofin da nasabarsa da gaskiyarsa da amanarsa sai yake cewa gaskiya mutum ne mai gaskiya ba mu taɓa sanin zarza ba a wato alƙawari ba ne ta faɗa yake kuma yana da zarza sai yake da shi zuwa yake ke wanda zuwa suka biya wa mabiyansa talakawa ko masu kuɗi yake talakawa ne a lokacin shi sarkin yake da shi ko shakka babu wannan sai ya babu yi duniya nan yake dan babu wanda yake zuwa da irin abin da wannan bawan Allah ya zo da shi ba babu su yi bane yake ba sai ya yi nasara akan akan duniya fito da haka kawo shi ne alhaƙo ma gani da bila ada gaskiya shi ne abin da abokan gaba ma suka tabbatar ba da cewa wannan gaskiya ce to shi da Allah madaukakin sarki yake gaya mana to am ya qulu la bihi jinna ko kuma suna cewa yana da wato tabin ta a tare da shi yana dauko wato Allah yana mana bayani akan wato maganganun mushrikai domin suna cewa Annabi alaihi salatu wasalam alqur'ani ma wato kirkira sai kirkira yi daga gare shi ko kuma in ba kirkira yi wato akwai yana da wani wato jinnu da yake zuwa ya nemar iska shi yake gaya mana abin da zai faɗa to shi da Allah ba wajen zargi yake gaya mana am ya kulu na bihi bihi jinna ko kuma suna cewa yana da tabin kane bal ja'ahum bil haqqi bar wannan zargi ya zo musu da gaskiya ne kawai wa aktaruhum lil haqqi karihun su kuma mabiya yawan su ba sa san itlaqin gaskiya ba sa san ta sai Allah yake ne ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناسلون الله مرة وجن سبيته ولو اتبع الحق أهواءهم da a ce gaskiya za ta bi za ta bibiyi wato soye-soyen zukatan inda ake gaskiya fassara biyu malamai suke ana alhaku shi ne gaskiya wasu malamai suka ce a'a alhaku sunan Allah madaukakin sarki ne domin yana cikin sunayen Allah madaukakin sarki cewa inda Allah madaukakin sarki zai bi soye-soyen zukatan la fasalati samawati wal ardi da kamar da kasai gaba ɗayan su sun lalace a domin suna da maganganu masu yawa da suke ta faɗa a can baya Allah da kansa yake cewa laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin ya'zim ai suka ga dubalanta cewa dan me yasa Allah bai saukar da wannan qur'anin akan wanda daga cikin wato manyan manyan mutane da garuruwan nan ba tsakanin Makka da Madina da amma wani abu yakin da kudi ko babban basaraki a aiko shi amma sai aiko dan talakawa me yasa ko kuma wato shi ne Allah ya ba su amsa ya ce a hum yaqsimuna rahmat rabbi su suke raba rahmar ubangiji ne su ne ba su bane ko kuma Allah bada hujjar sarki ya gaya mana a can suratul isra qul law qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq da ce ku kuke rike da taskokin rahmar ubangiji da kun rike ta kowa da kowa saboda tsoron talauci to kaga ba duk wannan fasar dukiyarsu ne ina a zukatansu inda ana bibiyar irin wayan abubuwan da al'amura sun lalace ko kuma inda Allah ya faɗa suratul nisa am lahum nasibun minal mulki fa idan la yutuna an-nasa nakira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima to kaga wannan duk soyayya zukatan su ne shi ne Allah madaukakin sarki yake da a ce wato gaskiya za ka bi soye-soyen zukatansu da saboda kasa gaba ɗin sun lalaya gaba ɗaya shi ne lafa sadaki samawatu wal ardu da sammai da ƙasai gaba ɗaya wato wa manfi yin da wanda suke cikin su gaba ɗaya da sun lalace shi ne Allah mara kwakin sarki yake bal a kai nawon bi zikiri bari wannan zance a kai nawon bi zikiri mun zo musu da wato ambatansu ko kuma mun zo musu mun zo musu da abun ambato shi ne alqur'ani wa innahu la zikrun laka wa liqaumik ko saboda haka shine azzikr din inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun zo musu da abun ambato shine alqur'ani fa hum an zikrihim mu'ridun amma dan gare da wa'azi da ake musu da kuma qur'anin da ake biyawa mu'ridun suna kaula kawunan sai Allah ya ji am tasaluhum kharjan ya kai annabi Allah ko kana tambaye su lada ne idan ka je kai wa'azi ka ji a dan baka wani abu kana tambaye su fakaraju rabbika kai wato ka sani cewa wato ladan da yake gurin ubangijin ka ya shine alkhairi anta la tas'aluhum ajran wato ujra wala ju'na Allah ya san annabi alaihi salatu wasallam baya tambaye su lada domin da kansa yake fara suratul taba qul ma aqul ma ta'altukum min ajrin fa huwa lakum min in ajri illa 'ala Allah ma ta'altukum min ajrin man taba tambaye ku wani lada ba in na zo na gaya muku ayyuka alkhairi ko na gaya muku abubuwan da za su sa ku ci gaba a rayuwarku ban taɓa tambaye ku lada ba in ajiri ya illa alallah lada na yana gurin ubangiji madaukakin zai ko kuma inda Allah ya faɗa a surati Dawud qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana min almutakallifin kaga nan ma ko kuma can cikin surati Shura da Allah yake qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba ko kuma inda Allah madaukakin zargi yake cewa waja min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi tabi'u ittabi'u al-mursalin ko ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun annabi alayhi salatu wasalam da sauran annaba ba wanda ya taba tambaya a biya shi ya gama wa'azi ko a baji wani abu bai taba ba to shine Allah madaukakin zargi yake fa kharaju rabbika kai ladan da yake gurin ubangijinka sakamakon da yake gurin ubangijinka shine alkhairi wa huwa khairu raziqin domin shine mabi alkhairi ko shine mabi alkhairin ga masu azurtun masu azurtawa ya Allah bada wajen zarki yake na'am ayyuka ta gaba na'am to sai Allah bada wajen zarki yake gaba to wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah ko wa innaka la tad'uhum lallai kai kana kiran su ne ila siratin mustaqim zuwa ga wato tabarki wanda yake madidi to kaga Allah da kansa yayi mata tarkiya yau zai ji cewa baya tambaye su komai komai yana kiran su ne zuwa ga tafarki bane ne wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah duk wanda wasu imani da ranar lahira ba an istirati la nakiru suna karkacewa hanya madaidaiciya ne wanda bai imani da lahira ba wannan shine dabi'a ta yau Abdullahi da Abbas yana cewa Annabi alaihi salatu wasalam wato um atahu fi ma yaran na'il wata rana wasu mala'iku sun zo masa a cikin abubuwan da yake gani a wasu wanda kuma mafarkin annabawa gaskiya ne saboda haka da ɗaya ya zo sai ya zauna a daidai kafafuwan annaba ne salatu wasalam ɗayan kuma ya tsaya daidai kansa to wanda yake daidai kafafuwansa sai yake cewa ibrahim makala hada wa mithlu ummata sai yake wanda yake daidai kan yake ba mu labarin ba mu misalin misalin wannan bawan Allah da kuma misalin al'ummarsa ba mu labarin duniyar sai sai mala'ikan da ya dace ba shi misali sai yake to misalin wannan bawan Allah da mutanen sa shine misalin mutanen da suka yi tafiya suka ji bakin wani daji wanda yake ba gari kusa ba gari baya daji babba sannan kuma wato ba su da guziri a tare da su sannan kuma gashi sun yi batan kai ba inda za su dosa yanzu don ba san sai da suka yi wato tafiya mai nisa suka kasa gane wa ina za a dawowa za a yi ko tafiya za a yi in dawowa za a yi ba a san ina za a dosa ba saboda haka suna wannan yanayi kawai sai wani bawan Allah ya zo musu a cikin fararen kaya shi mala'ika yake gaya wa ɗaya yake misalin zarafi shi ne kamar wayannan mutane da suka bata a daji suna haka sun timofi sai rasa inda za su sai ga wani bawan Allah cikin fararen kaya yana zuwa da yake da su ara aikin in arattukum riyadan wato ma'ashaba wa iyadan rawa a tattare ya wuni ya ce idan na nuna muku gurin da za ku je ku huta ku tafi abinci ku ci ku sha sannan kuma ku koma inda za ku ko ku tafi inda za ku za ku bi ni gaba ɗaya mutanen nan suka ce kwarai da gaske to saboda haka sai wannan bawan Allah ya tafi da su ya tafi da su wannan gurin ya kai su dautayi suka ci suka sha suka kiwa a wannan gurin kafin ma su gurin to saboda haka ana wannan yanayin da su sai yake cewa za ku iya tuno irin halaccin da ne muku za ku iya tunowa suka ce ya mun tuno kai ka ba mu abinci ka ba mu abinci ka ba mu gurin da muka huta sai yake to za ku bi ni sai suka ce kwarai kuwa za mu bi ka to saboda haka sai yake cewa to ku sani ba inna baina aidikum riyadal ahkam min hadi a gaban ku akwai rodayin da ya fi wannan daɗi tunda kun yadda za ku bi akwai wanda ya fi wannan daɗi sosai za ku ci ku sha ku ƙoshi saboda haka ku biyo ni ana cikin tafiya kawai sai wasu tawaga daga cikin suka ce kai mu wallahi ba za mu ƙara mun ba mun gaji wasu kuma suka ce a shi ne yayi mana halarci ya fito da mu daga rami saboda haka mu ba za mu yarda mu mu rabu da shi ba to shine mala'ikan yake cewa to misalin al'umma ta kenan cewa ya zo ya fito da mutane daga daji amma kuma wasu wato wannan dajin za su kuma fuskewa su koma duk da irin halaccin da annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa al'umma to a kowanne an zo rana alkiyama sai ya kore su daga wansa shi sa Allah yake cewa fa man zuhiya 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda aka fusgo shi daga barin wuta aka shigar da shi aljanna to ya raba wuta to duk wanda ya tsibin annabi alaihi salatu wasallam yana cikin wa'ancan mutanen da suka yi butulci cewa annabi alaihi salatu wasallam ya zo ya yi wa al'umma da goma ta arziki amma wasu ba za su yarda su bi ba saboda ne saboda wancan bujirtin da wato wancan mala'ikan ya kwatanta to shine misalin da wato ya kwatanta sannan akwai hadisin da annabi alaihi salatu wasallam ya zo yake cewa yake faɗa a hadisin cewa hadisin Umar dan Khattab yace ni misalin misali na a wajen ku shine misalin mutumin da ya zo ya rike kugun kuna kokarin shiga wuta yana jau wani yana ta yana muku tele yana kiran ku da amsa kuwa yana cewa ku to zuwa wuta ni kuma ina jin ku ina cewa kar ku je alaka ce a gurin yace to misali na da wanda al'umma kenan saboda haka wannan shine abin da malamai suke kawowa dan gani da abin da ya shafi biyayya ga Allah madaukakin sarki shine wa inna la wa inna alladhina la yu'minuna bil akhirati an yasira ila rahim wanda ba su imani da ranar lahira ba dan gani da hanya madaidaiciya ko da nashi gona karkacewa lafiya ba za su ba annabi alaihi salatu wasalam ba sai Allah yake
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Allah madaukakin sarki yace walau rahimnahu inda za mu ji kansu wa kashafna ma bihim min dur mu yaye musu abin da yake tare da su na kunci lalaju da sun kuma dilmiyawa bi dubu yayin cikin wuta gona da irin ya amahuna suna imauki ai abin da ya faru kenan wayan san mutanen da annabi alaihi salatu wasallam ya yi musu addu'a ya zo na Allahumma ja'al alaihim wato Allahumma ja'al wada akan aw wada akan alamuda wa ja'al alaihim sinina ka sinin yusuf Allah ka wato ka gwada damkarka ga kabilan muda wanda suka ce wato mutuncin musulmi suka rike wa annabi alaihi salatu wasallam abubuwa kala kala na rage kirki to sai da annabi ya daga hannu ya yi musu alkunun cewa Allah ya da rike su ya yi musu irin kawun da yawa mutanen annabi Yusuf alaihi salatu wasalam na fari da yunwa sai da suka rika cin goju idan mutum ya ji yin fitsari ya ji gurin ya tsara sai haka gurin gurin ya samu fata goju wanda ya haka za a zo a jika idan a ta raba shi ka duba dai goju to sai da suka rika cin goju daga baya annabi Allah madaukakin sarki ya yi mutu wannan yanayi amma da da dubi dubi ya ne duka koma in buta gona da yaro kuma ya aba wurin suna imauki to wannan wato tabi'a ce ta al'umma in ba wanda Allah ya yi ba dai wa za ga wasu ne Allah butulci za ka da kana cikin wani yanayi wato wanda Allah ya tsamo kan kai kai ka san yanayin da kake amma yanzu lokacin da koma cikin annajuwa da yalwa kuma sai kun ka gode wa Allah ta hanyoyi da yawa dan hanyoyin godewa Allah suna da yawa sai ga mutum yana bujin sai dauki dabi'a irin ta karuna inna ma utitu wa ala ilmin ko indi kawai mutum ya rika ko da bai faɗa a baki ba ai akwai lisanul hal akwai lisanul makan ayyukan mutum a aikace za ka shi yake nuna cewa yana nuna haka cewa mutuncin da yake wa Allah yana ganin fa tun da gidansu sun taso su ya taso daga cikin rich family to dole ya kuɗi ba wani abu da zai hana jin kuɗi saboda haka dole duk abin da yake so yayi ba zai tsaya jiya ba Allah da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya masa ba kamar yadda muke yawan faɗa idan ba Allah ya baka dukiya zaɓe ne a cikin biliyoyin al'umma sai Allah ya zaɓe ka yake na zaɓuwa ne da wani ina so su zama masu hali waɗanda ta karkashin su wasu za su ci abinci inda Allah ya ga dama sai ce kada cikin waɗanda za ka ci abinci karkashin wani amma sai ya tsare ya ce a karkashin wani a karkashin ka mutum kaza za su ci abinci amma da yawa wasu al'umma ba sa tuno irin waɗannan abubuwa na taɓa ba misali akwai bawa Allah ni da shi yake gaya ya ce mun shekara ishirin da biyar baya ishirin da biyar yake mun yana da miliyan sittin a akawun ɗinsa ta banza yake mun ba abin da zai da ita yake idan za a tashi lokon za a sai da gidaje gaba ɗaya zai iya siya yake mu amma wallahi ba da yanzu dubu biyu wanda ita akawun wallahi ni da shi muke wannan magana yace mun dubu biyu babu yace mun satin da ya wuce mata ta ce ta biyo buhun shinkafa da za a ci karamin buhun shinkafa to irin wayan abubuwan shi ne darasi da ya kamata al'umma su rika kallo ko da yaushe cewa da wasu da yake cewa lokacin da yake tsama abin da za ka yi shine kai kokarin biyayya ga Allah madaukakin sarki da dukiyarka za ka ko da ka tashi ka tashi cikin wato rukun asiri za ka zo har ka mutu ba wanda zai gane ka shiga wani ne domin baka taba fitowa ka ne ba a baka wani abu ba kuma shi ne ai zaka je magabata suna cewa Allah kai mana sira daɗi ba zaka je da tije suna yawan faɗa wannan kalmar Allah kai mana sira daɗi ba to sira daɗi ba shine ka mutu cikin rubu addini baka taba rasa cikin da jawa sannan kuma wato kai ne hali ne da ba zuwa na cewa Allah sarki da bai kaza bane domin kada ka samu kamatatul ada don wanda za su koma gefe gefe da dariya suna waye ga ba wanda za ba muna yawan fada tsakanin mai hali da talaka ba akwai wata gaba ta musamman haka kawai tana nan wani za ka zo wucewa ya riga kaza a gansu da duk kudin mulki ba ya kuma san fa kai dan kasuwa ne ya sani ka zo wucewa yanzu kawai sai a samu matsala ta yi kan fashi ko zai zo ba zai zo ba jaji sai ya ce Allah ki kara ya zo ma jaji akwai wannan illa ba rahima billah sai wanda Allah ya ji kansa yake yaki da zuciyarsa cewa yadda ka ga wani yana da abin sa to kai ma mutu ce da jiki ba san me za ka yi ba to wannan ne za ka je zauna lafiya to wannan kana wanda ya zo yanzu babu a tabbata babu abin hannu wanda za ka gane cewa isa Allah ba daukakin sarki yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna wata wani gurin kuma yake aduwwun lakum fa'dharuhu da dukiyar da yaya duk ku kiyaye wani gurin kuma yake wato abokan gaban ku ne dukiyar ka da yayan ka sai ka ba hankali da wani mutum da wani akwai wanda ake gaya mun yau cewa wai yana shiga wani yanayi matansa biyu matansa uku suka ce su gaskiya a kawai musu ya ce ni na san wanda yana zuwa gurin iyayen mu abokinsa ne aikin banki yake ana korar da ranar da yake takardar ranar mazan su ce wallahi ta ba ya ba ta takardar a ranar fa bai gama shan wato hucewa ba ce wallahi ta ba ya ba ta takardar ai dawa banki dawa material material da suke bara ya kaiwa yanzu kuma babu saboda haka za ka rike da yakin kawai ana nuna ka ba zai yiwu da rika ka ba holan ba kaza ba kaza ba zai yiwu ba to saboda haka akwai irin wayan abubuwan da yawa waɗanda idan mutum ya yi amfani da damarsa zai ga Allah ya raba wa rasidi za akwai bawan Allah da yana nan ko yayi ritaya da shi ne aikin gwamnati kwanan nan yayi yayi ya aurar da ya sai wani abokin aikin shi wanda suka yi magana shi yake gaya mu yake cewa ya hidima ya kaza yake hidimar ne yace wallahi ba wata hidima ne yace ka ganna ba yace kina biyar ban kake ba abokin nan yace ya yace yace wallahi gaba daya dan uwa da abokan arziki suka yace a ciki akwai yaran da ya rike guda biyu yasa ƴaƴan dan uwansa da yasa suka yi karatu yace kowanne miliyan ɗaya ajiyewa matan yace duk abin da za a je su ɗauka yace amma ka san me sirrin yace na ce wa al'umma ne ba san da nake da hali to shi ta yanzu duk ga mutane sun ji yana zai wata hidima sai ga kowa ya ji ya ce kaza zai yi yace wallahi kila in tsiya zai fiya ba tsiya yace da ya taso ya ce za a yi kaza sai a ce an yi alaji kaza mu sai a ce bar an yi ba sai ya ji musu juru kawai to kaga wannan shi ne alkai ga sai yanzu yana hankalin sa kwance ba wani abu da zai dame shi to shi ne abubuwan da mutane da yawa za ka ga mutum yana da kuɗin da shi kansa ya san har ya mutu ba zai iya kashe shi ba akwai kuɗin da in kana da su yanzu mataki mataki idan aka zo in aka baka shekaru ba misali za ka shekara ɗari da hamsin akwai gabar da in ka je ka daina jin daɗin su kwata kwata yanzu da Allah daga shekara tamanin zuwa sama me za ka yi da kuɗi kuɗin tsari ya fashe sai mai tsari sosai ko kuka ko sai an zuba mata sukari an juya haka ne saboda gaba ɗaya gurin takin ya jika ne baya jin wani sai sai suka ji yayi tsau sannan zai jami'a sukari wallahi akwai da cizon da na sani sai suka ji yayi yawa to sai yake cin abincinsa sai ya zuba shi da yawa ya kaɗa sannan zai ji wani yanzu ya ji ba shi ba sukari aliya wallahi biya kuka dan ni wata ran mun taba zuwa yace sai na ji ne nace wallahi na koyi yake Allah bai na ji to saboda haka irin wayannan abubuwan ne Allah madaukakin sarki gaba ɗaya wato darasi ne Allah ya tsinta wa mutane Allah darasi ne mai yawa cewa lokacin da Allah ya arawa dukiya ka sani cewa yana fasana da kai kuma cikin miliyoyin mutane ya baka to yi kokari gaba Allah da ita kuma ka ji daɗin har ka so ka sa tufafi domin halaliyar ka ce ka je abinci da kyau amma ka ce maka shi ne ba wanda zai hana ka ce wanda ani fa kulu hani an mariya halaliyar ka ce ka ci domin Allah ya baka ne dan ka ji daɗin dama amma kuma ka ce maka amma kada mutum ya zo shi ne ki ba bai bari an ci ba sannan kuma ya zo dukiyar ta zama maka daga domin da ya jira da aljiyawa annabi alaihi salatu wasalam yace sai an mar wato sai an man hisabi akan dukiyar ɗaya bayan ɗaya kuma in baka yi wasa ba ka bar hoto wanda ba za su ji kanka ba don za a ga yanzu ƴaƴan yanzu na gaya wani bawan Allah na ce kai za ka gina lahira ƴaƴan yanzu ba za gina wa mutane lahira Allah kuwa sai wanda Allah ya ji kansa kawai kai gina lahira kamala dan da zaka ga ana mutuwa suna da gugun wani abu wani ya dauke wani mukunni ya ce kwata kwata ba mai hawa motar nan shi zai tsawa an fa wani ya je ya dauke kaza haka nawa aka yi yau wato to da haka wannan shine abin da Allah baka hukun zargi yake jan hankalin mutane ko da cewa idan kana cikin wani yanayi Allah ya fitar da kai kai ke cikin yanayi mai wanda yake na yalwa yayi kokari ka ba Allah da wannan to shine walau ra'innahu wakashafna ma bihim min dur inda wato za mu ji kansu mu yaye musu abin da suke ciki na kunci Allah ya ce da lafi da ka gansu wato sun dubiya bi dubiya ne cikin wuta gona da irin ya abu ne suna imauke ina inda Allah ya ce kara gaya wannan suratul anfal da muka wuce walau alima Allahu fihim khairan la asma'u walau asma'u la tawallaw wa hum mu'ridun ko kuma walau tara idu waqifu 'ala an-nari fa qalu ya laitana nuraddu ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله يتي بل بدا لهم ما كانوا يقول من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين wannan shine maganganun su ba cewa ai daga Kano sai Kaduna shine maganganun shi suka rike yi shine Allah madaukakin sarki yace aya ta gaba ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الله madaukakin sarki yake wa laqad akhadnahum bil azabi hakika mun damke su da azaba fa mattakanu amma ba su rabbihim ba su miƙa wuya ga ubangijin su ba wa ma yatabra'una kuma ba ta kankan da kai ba su da tawazu ko kadan Allah yake hatta idza fatahna alaihim baba hace da muka bude musu wata kofa da wato za azabin ma abokiyar azaba kadidin ne radadi ilahum fi mawlidun sai ga sa cikin wutar sun yi tsuru shine ilahum fi mawlidun sai ga sun yi tsuru sun yanka za su yadda za su yi kisa Allah ya faɗa a suratul anam walaula idza idja'ahum ba'athuna kaza'u walakin qasat qulubuhum saboda haka duk wannan wato na wato gargadi ne da Allah madaukakin sarki yake yi wa mutane kafin a ji kiyama sai Allah ya ce na'am wa huwa alladhi أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله مروكة تركيتي وهو الذي أنشأ لكم السمع Allah maɗaukacin sarki shi ya tsagan muku ji. Ba za ka gane ana da matsalolin kunne ba, ka je asibitin kunne. Ko ka je kowane asibitin suna da ENT ɓangaren su, ka je wannan ɓangaren sai ka a je ana ciwon kunne. Da yawa matsaloli ka ta ganin abubuwa kala-kala. Ba wanda wasu abubuwa ya faɗa musu ba, a'a yanzu wani yana nan hankalinsa ya kai saboda matsalar ji kawai. to shi ne Allah madaukakin sarki ce shi ya kagan muku wannan jin ba wa huwa allazi anja'ala kum as-sam'a shi ne ya kagan muku da shi wal absara da kuma gani shi ma ka ji asibitin ido kai kallo shi da annaba ne da ya salam raga addu'insa wato yana cewa Allahumma Allahumma Allahumma ja'al sa'arana ala man zalamana bai farko addu'ar ba wanda yake cewa waj'alhu waj'alhu alwarisa minni wannan addu'o'in da ake yin a cikin alqur'ani Allahumma qimna Allahumma qimna la min khashyati kama ta'ulu bihi bainana wa bain ma'asiyati ko wa min ta'atika ma tuballighu la bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma jina ma'al shay'i bi asma'ina wa awtarina wannan shine ma'allu yayi maji Allah ka wato ka jiyar da mu dadi da dubu wa awtarina da ganin mu yake waj'alhu alwarisa minni ka sanya jina da gani na su zama magada gare abinda ake nufi da wannan shine ka mutu da su waj'al annabi alayhi salatu wasalam yana yawan yin wannan addu'a Allah ka sanya ido na da jina su zama magada a gare su idan za su gaje ka kaga an kenan za ka mutu da su saboda aka baiwa ce mai yawan gaske idan da za a tambaye ka a tambaye mu mu gaba ɗaya yanzu a ce ka biya Allah maɗaukakin sarki baiwaji kawai da yawa ba za ka biya ki ba baiwaji kawai da aka yi kowa a ce ka biya ubangiji maɗaukakin sarki ba za ka biya ba sannan da za a zo a tambaye ka baiwa ganin da Allah madaukakin sarki ya ma na haske shi ba za a biya shi ba to kaga a ce duk abin da za mu yi na biyar bibiyar ubangiji madaukakin sarki ko kuma wato na bautar ubangiji madaukakin sarki muna yi ne kawai amma ba biyan Allah muka yi ba balla an tana a zo wato ni'imar iska wa in ta'udu ni'matan ni'matan la ilaha illa ni'imomin Allah kala kala ba za mu iya kididdige su ba da shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana wal aqidata da zuciya ita kanta ai wanda ana kallo sai a ce ma wani zuciya ciwon zuciya yake amma sai Allah ya kiyaye ma ta ka zuciya sai Allah ya ce kalilan ma ta ciwon da haula wala quwwata illa amma kadan da suke godiya kadan da suke godewa Allah akan zuciyarsu da ido da kuma wato jinsu sai zo ya tamita ba kaɗan da suke godewa Allah kan irin wannan Allah ya baka ji ya baka wai saboda baka da kuɗi kawai shi ne kawai kai matsala ta to shine yake kalilan ma tashkurun kadan ne masu godiya cikin wato waɗanda Allah aka yi wa wannan baiwa Allah mun gode ba dai dai wa huwa alladhi zara'akum fil ardi Allah madaukakin sarki shine ya samar da ku ai khalaqakum fil ardi ya samar da ku daga cikin ƙasa wa ilayhi tuhsharun kuma wato zuwa gare shi za ku tattaru gaba daya ya Allah yake wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu shine wanda yake rayawa kuma ya kaje wa lahu ikhtilaful layli wan nahar dan jawo dare da yini na sani ai ga jinin yanzu ba wanda Allah ya shawara da shi cewa yanzu kawai dare zai ku tsawo yini ya zama kadan don ga na iso ta ne kuma lokacin da daren zai zo ya shiga cikin yinin baka sani ba to shi ma na sani shine wa lahu ikhtilaful layli wan nahar Allah madaukakin sarki yace afala ta'qiluna duk ba ku da hankali domin da hankali ne yake gode wannan baiwa ya gane cewa Allah madaukakin sarki yayi masa nima babba sai Allah yake ne بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Allah madaukakin sarki yace bal qalu misla ma qala al-awwal bari wannan magana in fadira abin da mutanen farko suka faɗa me suka ce shine Allah zai gaya mana qalu sun ce ai da misla yanzu shi idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya ai inna la mab'utuna za kuma tashi mu to ga mutanen farko duk a baya Qur'ani mun biya sun faɗi wannan da zuwa sun maimaita Allah yake laqad wa'idna nahnu hakika mu mun yi alƙawari wa aba'una wato wa'idna an mana alƙawari mu an mana alƙawari wa aba'una hada ne kabul an mana irin wannan alƙawarin din da ta an yi wa iyayen mu an yi wa mu ma an mana wannan alƙawarin cewa mun mutu za a take mu sai suka ce ina hada wannan ba komai bane wannan alƙawarin illa a tarihin awwal in ba ta tsuniyoyin mutanen farko ba inda sai ne zuriya ya mutu ka mutu ai mutu ba shi ne maganar da suke faɗa cewa wannan abin da annabi ya zo yake faɗa kawai ta tsuniyoyi ne na mutanen farko alkulailin walaila ko eh wato ita take boye dare dubu dare dubu da ɗayan nan labarai ne kawai ko magana jari abin da yake zuwa ya gaya musu sai Allah ya ce قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون Allah ya ce kun tutune da su liman al'adu kasa gaba ɗaya ta waye wa man fiha da wanda suke kan kasa in kun jin da alamu da har kun sani Allah ya ce sai qulu da lillah da sanu za su ce wa da Allah ne su duk ba masu wancan maganganun ai da ma a matsala ta rububiyya ba ka da matsala da kafirin duniya gaba ɗaya tun da kan Abuja ne inda akan rububiyya ne baka da matsala domin duk sun yarda da ita akan uluhiyya shine matsalar cewa Allah ne ba shi kadai ya cancanta abautawa ba inda Allah madaukakin sarki ya ce abautawa ba kuma abautawa wasu za su yarda da shi idza aqul ya ayyuhal kafirun tadawka la a'budu ma ta'budun ko kuma la a'malu na wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa la bari'un mimma ta'malu duk wannan dalilin ne za a kai bayar musu da martani to Allah madaukakin sarki yace za ce ma Allah ne kul yace ne da du'a bala ta zakaru ba kwa tunani ai sai ke tunani tunda kai da dinna Allah ne to sai Allah yace kul ma rabbu samawati sabai shi ne da su wane ne ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul ardi kuma waye ubangijin kasai al ardi kai al azim wanda take da girma wanda aka ce al ardi ta ku duniya gaba ɗaya da ta fi sama da kasa girma mun ja ba da wannan misali cewa inda za ta hada ka dauki sama ta dai ka wurga a cikin sama ta biyu za ta zama kamar kwabo a daji in ka dauki ta dai da ta biyu ka wurga a ta uku za ta zama kamar ka wurgar da tsinki ne a daji kana neman sa to haka idan ka ɗauki su gaba ɗaya samman da ƙasai da Allah yake wasi a kulfiyu samawati wal arda ka je ba akan kulfiyu ubangiji madaukakin sarki gaba ɗaya sai ka nemi su kamar titi ne a yau to daga nan kuma in ka ɗau kulfiyun ita ba gaba ɗaya da wayan abubuwan ka wurga a ruwa shi ma za su bata kamar titi a daji to kuma wannan ruwan ne wa kana arzuhu alal ma' al'arshin ubangiji yana kan ruwa shi ma da ruwan da duk wannan abubuwan ka wurga al'arshin ubangiji duk za su fada to kaga da farko ubangiji sallama man zaki kawai to sai yake kuma shine wa rabbul arshil azim shine kuma ubangijin al'arshin babba to inda zaka tambaye su kul ma rabbus samawati sabai waye ubangijin wato sammai guda bakwai wa rabbul arshi waye ubangiji ala arshi al azim bi girma sai ya kulu ne da za ce ba da Allah ne gaba daya ya Allah ya ce kul afala tattakun to ji ne da su ba za ku ji tsoron Allah ba baka ji ne biye sai gaba ta kaje Allah ya ce قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون الله مرة وكتن سرقية قل yene da su man biye da malakutu kulli shay wane ne yake mallaka komai wane ne wato mallakar komai yake a hannunsa wa huwa yujiru yake ba da kariya wala yajaru alaihi kuma ba a kare shi wata tambayar kenan shi zai kare kowa amma shi ba za a kare shi ba wane ne wannan in kun tunta alamu da har kun sani tambayoyi aka rike musu na hankali da ya kulu da lillah Allah ya ce za ce ba Allah ne ba kul ba anna tusaru to ce ne da su ta yaya ake wato tsafe ku don wannan kamar wanda aka yi wa tsafi kana faɗa abu daidai amma ba ka bi fa anna tusharu ya ake wautar da hankulan ku ake juyar da hankulan ku kamar waɗanda ake wa tsaki Allah yake bal atainahu bil haqqi bar wannan zance atainahu bil haqqi mun zo musu da gaskiya wa innahum lakadibuna amma suna karyata to wannan shine dabi'un kafirai ina ganin ya kamata mu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yabe mana a gurguje insha Allah sati mai zuwa muna neman abuwa za mu yi dauka alkur'ani da ɗalibai guda arba'in da takwas wanda muna gayyatar kowa da kowa a makarantar mu ta mu'assasatu sanadiyya akademi al-akademiya a nan hanyar makabarta karfe tara ranar lahadi mai zuwa to saboda haka ranar ba za mu yi karatu ba insha Allah sai satin sama sati ne biyo shi daga ranar kuma wani gari za mu irin harkokin mu na da'awa da ake yi za mu dora ana da kwana takwas za a yi to a wannan kwanakin kuma zai zanto kamar bana sati biyu ke nan banda wannan satin ba karatu amma na ukun za mu yi karatu insha Allah ta'ala wannan shi ne a wato sanarwa da muke muna da kogon jini na ɗaukakin sarki da wuya kowa bukatun sana da sai Allah ya ɗaukakin sarki na to bukai to wannan bawa ne yana yana yawan halartar karatun da yana magana akan mahaifin da ya rasu yau kwana bakwai muna roƙo ubangiji Allah ya cikin sarki ya yabe maka Allah ya ba ku juriya da hakuri Allah ya haɗa kawo ne muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa duka waɗanda iyayen su karga ya ku gidan gaskiya Allah ya yabe mu dan ta mu dawo Allah ya samu da imani Allah ya samu zama da duniya ya ce Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gudda Allah ka nuna mana kai ya kai ce ka ba mu ikon gudde maka muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'a akwai uwa da za su yi aure a wannan watan da yawa Allah ya sauke da al'amuran waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko ta gaba Allah ya ko da Allah ya suna da kowane da suna yin kyawawa masu neman aiki da masu sana'a Allah ya tallafa mu farka ya biya biya ya so ta Allah ka ba su lafiya sun ke lafiya Allah ya biya ta lafiya ina da kowane da suna yin kyawawa Allah ya kawo ba mana cikin duniya da lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunda Allah ya nuna mana kayya kayya ce ba mu ikon bunda ba اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مكافأة وتكافأة وتبع يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين